وقال في حديث آخر حديث الأمر حديث جبريل حين قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وهذه الآية والأحاديث يدل على فريضة الصلاة وواجب على المسلم أن يحفظها لأنها ركن من أركان الإسلام وقال تعالى في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال أيضا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال أيضا في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزقك نحن واصطبر عليها وقال أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال أيضا في سورة الأنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ونسأل الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى وقال أيضا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين قال أيضا في سورة الهود وأقيم الصلاة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وهذه يدل على أوقات الصلاة لأن الصلاة لها أوقات لذلك قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذه الآية تدل على أوقات الصلاة وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأيضا في سورة الإسراء وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لدلوك الشمس إلى غسق الليل الظهر والعصر إلى غسق الليل والمغرب والإشاء والقرآن الفجر تدل على صلاة الفجر إن, إن صلاة الفجر لها مشهود لأن الملائكة تشهدون صلاة الفجر ونسأل الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى وأيضا قال الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وهل هذه الآية تدل على أوقات الصلاة وواجب على المسلم أن يحفظ أوقات الصلاة وقال الله أيضا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأيضا قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فالمؤمنون يحفظون الصلاة ولذلك ذكرهم الله في كتابه في قوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال أيضا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإن الله قد جعل للمؤمنين والذين يحفظون صلاتهم أجرا كبيرا في الآخرة وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الآية تدل على الصلاة المكتوبة ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا بالنوافل وقال وجاء في الحديث أن أقبة بن عامر السلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقال أقبة إني أسألك مرافة في الجنة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل غير ذلك وقال أقبة مرة ثانية مرافة في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فعيني على نفسك بكثرة السجود ولذلك ذكر المؤمنون في كتاب الله الذي حين قال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وهذه الآية تدل على الصلاة النوافل وقال وقال أحد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له حبيبة وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليله اثنا عشرة ركعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الله له بهن بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة ولذلك يكون لنا أن نصلي صلاة الفريضة وبعد صلاة الفريضة أن نصلي نوافل وجاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إثنى عشرة ركعة في يومه وليله ولذلك سميت هذه الصلاة سنن رواتب أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وأربع ركعتين أو وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين ركعتين الفجر وإذا فهذه الركعات يسمى ركعتين سنن رواتب من حفظها وحفظ عليها كما قالت حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة وقال أيضا في شأن صلاة الضحى يمكن للمؤمن أن يصلي صلاة الضحى وبعد صلاة الضحى هناك صلاة الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في الليل فعلينا بالوتر وفي سفره وفي كل أهانه يصلي صلاة الوتر بعدها هناك صلوات السنن واجب للمسلم أن يختار أحد ويصلي فيها ونسأل الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين ɗan uwa musulmi hudumar mu ta mata take da sunan kiyayewa akan salloli wannan mun yi iktibasi ne daga ayar Qur'ani da Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye daga sallolin ku tun ba sallah ta tsakiya ba halin da muka samu kanmu a ciki na rikici da rikicewar ƙasa da rikicewar tattalin arziki in ba komawa ga Allah muka yi ba mu da wani maslaha. Sallah kuma tana ɗaya daga cikin rukunai na musulunci wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ya zama rukuni ne a cikin rukunan musulunci. Bayan kalmar shahada ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shahadatain abu na gaba shine tsaye da sallah. Sallah tana da muhimmanci shi yasa Allah Ubangiji ya sanya mana ita wajiba ce kuma ya sanya mana ita a bar lokaci Allah ya faɗa a cikin littafin sa yace ku tsaye da sallah ku ba da zakka kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'u Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ya ba mu kikaya ta Maryam alaiha tarara salatu wassalam yace ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in a cikin suratul taha Allah ya ce ka umarci iyalanka wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha sai hakuri akanta sai hakuri su cije akan yinta a wata ayar Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye sallolinku ku kiyaye sallolinku tunda suna da lokaci malamai suka ce da Allah ya ce a bauta masa kuma a tsaye da sallah bautar Allah da tsayi da sallah tare suke tafiya yin sallah da yin azumi abin da afwan yin sallah da azumi tare suke tafiya daya kamar kafa daya ce da kafar dama da kafar hagu in baka da kafa daya tafiyar ba za ta yi ba to ita sallah tsayi da ita malamai suka ce ka san ruwan tsarkinta ka san ban fito daga banɗakinta ka san farillanta ka san dukkan abin da ke tattare da sallah kuma ka yi ta akan lokaci shine tsayi da ita ba cewa akai ku je ku yi sallah ba cewa akai ku tsayi da sallah malamai sun yi fassara tsayuwarta shine a yi ta bisa hakokinta kuma bisa iliminta Allah sai ce ku kiyaye sallolinku tun ba sallar tsakiya ba Allah ya ce ku tsayi kuna gaba da gare shi kuna masu kankar da kai qanitina bi ma'ana a wata a tafsirin malamai suka ce sakitina kuna masu shiru Allah ya sake cewa ku nemi taimakon Allah da yin sallah da yin hakuri Allah ya sake maimaita mana al'amarin sallah ya ce ya ku da kuka yi amani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da yin hakuri da yin sallah sai an jingina haƙuri sai a jingina sallah ashe abu ce da take da lokuta tana da lokuta Allah ya yi zancen lokutanta a wata sura ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl ku da wannan sallah daga lokacin da rana ta dago har zuwa lokacin da za ta fadi ila ghasaqil layl har zuwa zuwa duhun dare malamai suka ce rana lokacin da ta yi zawali ita ce azhar da la'asar duluki shamsi ghasaqil layli shine magriba da isha sai aka ware alfijir sai aka ce mata wal qur'an alfajr da wannan sallar da ake karatun alkur'ani mai yawa a cikinta Allah ya ce ita sallar asuba ta kasance abin shaidawar mala'iku ne Allah ya sake cewa ku yi tasbihi ga ubangijinku gabanin rana ta fito ita ce sallar asuba wa qabla gurubiha da kuma lokacin faduwar ta ita ce sallar magriba ashe an faɗi farko an faɗi ƙarshe duk abin da ke tsakiya ya faɗo a ciki kenan wa min ana illaili daga cikin dare ma ku yi tasbihi wa ubangijinku da wani yanki na yini Allah ya ce ku tasbihi gare shi gabanin rana ta fito har zuwa lokacin da rana za ta faɗi daga cikin dare kuma ku yi tasbihi a gare shi har zuwa lokacin da alfijir zai keto duka waɗannan suna mana nuni ne game suna mana nuni ne ga muhimmancin sallah Allah subhanahu wata'ala yayi tanadi na musamman ga wanda suka kiyaye akan al'amarin sallah Allah ya ce wallazina amanu wa aqimu wallazina amanu walazina amanu allazina yuqimuna salata sune mu'minai masu imani nan da suka tsaye da sallah wa atau zakata suka bada zakka wa hum raki'una kuma suka zama masu yin sujjada Allah ya ce waɗannan wanda suka yi haƙuri wallazi suka yi haƙuri wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wanda suka yi haƙuri dan neman yaddar ubangijinsu wa qamu salata suka tsaye da sallah Allah ya ce wasu bayinsa da ya yabe su ya ce allazina in makkannahum fil ard sune wadda in mun ba su mulki muka ba su kai kawo a ban kasa aqamu salata sai su tsaida sallah kuma su umarni da tsaida sallah wa atu zakata suna umarni da bada zakka Allah yayi waɗannan masu wannan kikkiawar siffa kikkiawan tanadi in kiyama ta tsaya Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus solihati lalle wadda suka imani suka bibi imaninsu da kyawawan ayyuka wa aqamu salata suka tsaida sallah wa atawu zakata suka bada zakka lahum ajruhum lalle suna da wani lada a wajen ubangijin su ba sa jin tsoron mutuwa kuma ba sa bakin cikin barin duniya Allah ka samu daga ciki Allah ya ce kad aflahal mu'minuna lalle mu'mine sun samu rabo in kiyama ta tsaya me siffar su ta farko Allah ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'una su ne waɗannan wadda al'amarin sallar su suna sallar akwai jin tsoron Allah tare da su Allah ya sake cewa kad aflaha man zakka man tazakka lalle wadda ya tsarkake kansa ya rabanta Allah sai siffanta su yace wa zakara isma rabbihi fa salla sune suka ambaci ubangijin su suka yi sallah a cikin suratul a'la su cikin sabbihi isma rabbikal a'la Allah ya siffanta wasu bayan waɗannan wadda aka musu kyakkyawan yabo Allah ya siffanta wasu da suka tozartar da sallah Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu bayan waɗannan da suka tsaye da sallah adha'us salata suna tozartar da sallah suna tsotatar da sallah wattabahu shahawati suna bin sarrawukan su Allah ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su gamu da gayya ko ba a fasara gayya ba ka san dai ba abu mai dadi bane Allah ka rufa mana asiri Allah ya ce wasu daga an sa su a wuta za a tambaye su ma kun fi sakar me ya saka ku a cikin wutar sakaran nan sai su ce qalu lam nakum minas mursallin ba mu kasance muna yin sallah ba a duniya wa lam nakun nut'imul miskin ba mu kasance muna ci da abinci ba. Allah ya zargi wasu dai masu yin sallah ya ce fawailun lil musallin bone ya tabbata ga mayun su yin sallah allazina hum an salatihim sahun sune dangane da al'amarin sallar su suna rafkana malamai sun ce akwai as-sahwu fi salati akwai as-sahwu anis salati sahwu fi salati mantuwa a cikin sallah wannan ana yi akwai babi ma na in kai mantuwa ka gyara amma sahwu anis salati mantuwa dangane da barin sallah wannan shine Allah ya ce to bone ya tabbata ga masu mantuwa akan al'amarin sallar su kaje na ni nayi al'asar ne kamar fa ban yi ba don mutum da kaga yana wannan kaulanin to bai mai da ita abu mai muhimmanci ba shi yasa Allah ya ce wa inna halaka biratun illa alal khashi bayan dukkan waɗannan ayoyin sun yi magana akan salloli na wajibai Allah sai ya boga wasu kuma wadda bayan an yi sallar nan na wajibai suna hadawa da nafilfili Allah ya yabe su a cikin Alkur'ani yace tatajafa junubuhum anil madaji sune suke daga jukkunan su daga kan shimfudin su lokacin da bacci ya dadi sai su daga jikin su su bar shimfudin yad'una rabbahum suna kiran ubangijin su khaufan suna matso masu jin tsoron sa wa tama'an suna masu kwadayi daga me daga daga rahamarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantar mana sunnoni daban-daban na sallar nafilfili wadda su ne za su zo su cike guraben sallar farillai awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamah as-sala abinda za a fara hisabi wa bawa ran tashil qiyama ita ce sallah idan aka dauko rajistar sallah aka duba in ta cika alhamdulillah to akan daga darajar nafila ta zo ta cike darajar farillar da bata cika ba kai sallah baka san alwarka ta kare ba kai a tsammanin ka ta cika ranar da aka zo asalin auditing mala'iku suna bincika sallah sai aka ga akwai wata la'asar da kai babu alwala sai a ce to a duba yana nafilfili sai a duba ana nafil sai a ce a daga darajar wata sallaka ta nafila zo a cike maka wannan Allah ya nufe ka da rahama kenan amma aka bai waya aka duba baka da wani extra account baka da wani asusu na tara nafilfili anan kaga sai a dinga samun taskaro Allah ka samu samu hisabi mai sauki to sunnanta mana sallar nafilfili daban-daban wadda idan muka rike su wallahi muka rike su a wannan zamanin a wannan zamanin da muke ciki wallahi sai a ganka baka da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga Uqbata bin Amir As-Sulami yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce salni tambaya kai tambaya ka roƙa kaman wannan sahabin nasa ya tambaye shi wani abu sai ce ina roƙonka na zama makwabcinka a cikin gidan aljanna inji Uqbata bin Amir manzo Allah sai ya ga tambayar tasa ta yi nauyi sai ce mata ba za ka baka tambaye wani abun daban ba watakila shi yana so ya tambayi maybe kudi an je an yi ganima an samo ganima ga dukiya ga waye shi yana tsamman uku ba ya roƙe shi wani abu daban ya ce a bani shanu a bani raƙuma a bani gona uku bata bin amir sai ce ni makwabtaka nake so da kai aljanna ya rasulullah Mutane baka tambayi wani abu ya ce a'a ni dai wannan din dai na makale ita nake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ka je ka ce mai kai ne akan kanka da yawan yin sujada. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Ka je ka yi min taimako akan kanka da yawan yin nafilfili. Mai hankali ana ya fahimci cewa to makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an hada da nafilfili. In baka gane bane Habiba ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kiyaye rak'o'i 13 a cikin ginin sa da daren sa ya tayyar makalewa nafilfili yana yin raka'a 13 Allah ya gina masa gida aljanna Allah ya gina masa banallahu lahu baitan fil janna raka goma sha uku kacal duk in ka tattara su za ka iya yin su a minti talatin raka sha uku na filfilin shi ne malamai suka mace suna da sunan rawatib ana yin raka hudu gabanin sallar azahar ana biyu bayan sallar azahar ana biyu bayan sallar magariba ana shafa'i da wutiri ina ga guda goma sha ɗaya sun cika sai kuma a raka ta alfajir guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa ba hanyar da za ta samu aljanna face manzon Allah ya nuna mana ya ce duk mutumin da ya kiyaye akan wannan raka'a 13 Allah zai gina masa gidan aljanna jama'a wani gida muka samu a duniya yanzu akwai wani condition ko wani sharadi da za a kawo na samun wani tallafi ko na samun wani aikin gwamnati ko na samun wani kyauta wallahi duk sharadin da aka sa mutun zai cika amma ga sharadi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sharadi ne in ka cika ta Allah zai gina maka gida aljanna dan uwana musulmi muke jira ba abin da zai rikice wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban safaci manzon Allah sai ya ce da Bilal arina biha ka zo mana da ita duk duniyar mun nan manzon Allah ya ce ni hubbiba fi dunyakum atibu wan nisa wa ja'ala fi salati qurrata aini duk duniyar nan da muke so manzon Allah ya ce abubuwa uku aka samun san su yace atibu turare wani sa da matana na aure yace kuma an sanya kwanciyar hankalina da nutsuwata da jin daɗi na a cikin yin sallah ba abin da zai shige maka gaba ka zo ka girka sallah ka nutsu wallahi face kafin kai sallah insha Allah sai ka samu sauki a kansa in ba za ka iya ba sallah tana ma nauyi to akwai azumi ina so kowane ɗaya daga cikin mu ya duba a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne aka ce mai yin sa zai shiga aljanna ka samu guda ɗaya ka makalkale masa in ba za ka iya sallah ba makale wa azumi ka samu guda ɗaya wadda ta harcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me shi zai shiga aljanna ka samu ka makale wannan abu yasa ya ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba ce dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda yake suka ce wa zai ka shiga aljanna ce duk wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mun ya ki wallahi in wani musulmi wannan irin karatuttuka da irin gudu ba duk da ake yi dan mu ji ne mu gudu tare mu tsira tare in ka rike wannan wallahi ba ka da ko sisi amma kana da aminci Allah ya ce wa may yattaqillaha yaji Allahu makhrajan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita jiya na ji wata hikaya wani mutum ya dawo gida ba labari ne aka bayar ya dawo gida ya samu matarsa da ‘ya'yansa ‘ya'yan sun yi bacci sai ce ya ce sun yi sallar isha ta ce ba su yi sallar isha ba amma ana tsoron na ta da su don ba su ci abinci ba sun samu sun yi bacci ah wani yana aka ne Allah ya ce wa amur ahalaka bi salati wasta bir alaiha na hannu na kum ki tashe su da Allah su yi sallah ta ce sun samu sun yi bacci kan su tashi ba abin zamba sai ce ki tashe su ta tashi yara suka yi sallah yara suna idar da sallah sai ya ji an masa buga masa kofa an yi nokin da ya zo bude sai ga an shigo da gabaki-gabaki na abinci sai ya tambaye wanda ya ka abinci ya ce baki na yi suka zo za mu ci abincin sai muka samu rashin jitawa da su sai suka tafi suka bar mu abincin ni kuma na ce na ɗauko abincin nan Allah ka kai ni gunda zan ba da abincin nan ya ce ban tiki a ko'ina ba sai a kofar gidanka mai gida ya kabbara ya gode wa Allah ya karɓa abinci ya shi wa matar ya ce to kun ga Allah ya ce daman wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum ba Allah ya ce ba ma nukon arziki a wurin ku mu ne muke arzuta ku jama'a kowa ya je ya samu akwai salatul duha wanda ake kiranta salatul awabi ita ma akwai rukunan salloli na nafilfili da an ka rike su wallahi tallahi masha Allah la quwwata shine magabata suka ce na'ishu fi sahadatin law alima bihal maluku la jahaduna fi sayf masu addini suka ce muna rayuwa cikin aminci wallahi da shugabanni sun amince muke ji sun yake mu baka da komai amma hankalinka a kwance amma baya samuwa da zaman daba da wancan a'a ka samu wata ibada ka makalkale mata wanda an ce sakamakon ta aljanna ne kana tayi Allah sai baka aminci a duniya rayuwa ta kare cikin aminci Allah ya saka aljanna ana kuka kai ka tafi kai kana cewa akai ne akai ne muna fata Allah ubangiji ya saukaka mana nas'alullaha at-takfifa wal afiya was salama aqulu ma qultu wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkumullah